أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها أما بعد فإن أولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص عن أثار أسرار معضلاته وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنوا muna muku barka da zuwa halaka ta uku cikin halakan karatun ilmul mantiq wanda muka fara insha Allah yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a satin da ya gabata ba mu gushe ba dai har yanzu muna cikin tamhidi da shimfiɗa da muƙaddima akan ilmul mantiq din nan kuma ana ɗan tsawaita muƙaddima na ilimi ne galiban saboda mene saboda kasancewan kowane irin ilimi zan ba ba mutum mabudin shigan shi ba to in ya shige shi ba mabudi zai wahala wato ma'ana kenan ba zai samu shiga ilimin ba sai dai kila ya ta yaudaran kanshi dan yana dan fahimtar wasu kalmomi na larabci a ciki yana zaton ya fahimci fannin amma ba haka yake ba a ba haka yake ba fahimtar fanni yana daga mutum ya samu mabudin fannin ya samu clue da zai ta fahimtar fannin da shi bayan ya riga ya riski menene fannin ya kunsa mujmalan a dunkule to idan ka san fanni ka iya tasawurin shi tasawuri mai faɗi a dunkule a gane tasawuri ne yana da zurfi amma a dunkule aka baka to idan ka shiga cikin tafsilin fannin kuma komai zai zuma mutum da sauki amma ba ta haka mutum ya bi ba bai samu tafsiri da tamhidi da shimfiɗa da muqaddima mai faɗi mai zurfi akan ilimi ba to in ya shiga fannin ilimin gaba ɗaya zai dinga wani abin da suke kira ta habbutu habta ashwa'i kuma yar kabu matna amya'a eh zai zama hasibu lailin ne kawai na'am to zai zama ba zai fito daga fannin bida'il ba da wani abu mai fadi ba ko wani abu mai amfani ba shi yasa malamai suke a suke hasfi suke kwadaitawa akan kafin mutum ya shiga fanni a yi mishi muqaddima mai fadi to inda muka tsaya satin da ya gabata dai muna dan magana akan samaran wannan ilimin da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya wazzafa mabahis mantiqiyya a cikin ayoyin Qur'ani kuma da ɗaya bayan ɗaya dai muna shiga mawdu'at da wasu mabahis insha Allah nan gaba zamu dinga kawo misalai da suke cikin irin wannan tafsilan da irin wannan tawzifan ana samun su a hadisai ana samun su kuma a cikin alqur'ani daga cikin misalan da suke kawowa misali a hadisi shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram wurin wannan a wurin malaman mantiq suna cewa wannan suke kira a alqiyas alqiyas din ma ya kasu kashi biyu akwai alqiyasul iqtirani kuma akwai alqiyasul istisna'i alqiyasul iqtirani din nan kuma yana da abin da suke kira al-ashkal al-ashkal din nan kuma shi guda hudu ne yana da kuma durub durub din kuma 16 ne 16 ne aka wannan abu ne mai fadi sosai insha Allah dai da sannu sannu zamu isa gare shi to sai a ce irin waɗannan a alƙiyasat ɗin a shine inna alqiyasa min qadaya suwira mustalziman lizati qawlan akhara yadda al-imam al-akhdari ya faɗa cikin sulamul munawwar din da za a karanta insha Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yana cewa kullu muskirin khamr duk wani abin da ke sa maye giya ne wa kullu khamrin haram kuma duk wani giya haramun ne to natijar wannan muqaddima guda biyu din da ya kawo shine ya mai da shi mene ya zama cewa kullu muskirin haram kenan to duk wani abin da ke sa maye to haramun ne saboda ai akwai abin da ke kira alhaddul asghar alhaddul akbar da alhaddul awsat duk waɗannan abubuwa ne masu faɗi za a zo kansu ko to kenan ko da ko abu sunan shi ba jiya bane in an same shi yana maye ko afwan yana sa maye to wannan abin haramun ne ko da ko an canza mishi suna ko a shi a cikin hadisai manzala sallallahu alaihi yana faɗi a cikin hadisin ubadatu ibn samitin sayati ala nati zamanu yashrabuna al-khamra wa yusammuna bi ghairi ismiha Allah yana cewa manzara sallallahu na faɗi za a zo wani zamani mutane za su yi ta shan giya amma za su yi ta kiran shi da wani suna daban ba za su kira shi da giya ba ko ba ka za su ce sunan shi gulda ne za su ce sunan shi biyar ne za su kira shi komai da ya game su amma dai giya ne saboda me aka gina mafhumin akai akan illatul iskar ne in dai an samu maye to ko menene ma ya haramta na'am tayyib to abinda zamu yi magana akai yau shine wasu abubuwan da ake kira alquwa alkhams alquwa alkhams waɗanda da su ne zamu san menene dalilin da ma yasa malamai suka aje ilmul mantiq kuma a cikin alquwa alkhams din nan guda biyar din da zamu yi magana akan su wanne ne mantiq ke bukata zuwa gare shi ko kuma menene ke bukatuwa zuwa ga mantiq a cikin waɗannan alquwa din a satin da ya gabata da muka yi magana akan madarikul ulumi salat yani hanyoyin rizkan abu da sanin abu guda uku din nan muka yi magana akan al-khabaru da an-nazaru da al-hissu to na faɗa cewa akwai al-hissu al-zahira sune organs din nan guda biyar ko to sai nace kuma guda goma ne akwai guda biyar zahiri akwai kuma guda biyar batini suna ce al-hawasu zahir al-hawasu al-khamsu zahira wal hawasu al-khams al-batina to yanzu za mu yi magana akan su duka guda goma nan to a cikin su ne zamu fahimci menene yasa malamai suka lalle lalle suka aje ilmul mantiq kuma suka ga yana da matukar amfani wurin wazzafa waɗannan alquwa guda goma din da Allah subhanahu wataala ya sa wa bawa ko ya sa wa mutum ko ya sa wa halittu wato alhayawanatun natiqa da kuma ghairu natiqa na'am a na farko dai alhawasul khams din nan ba sai mun faɗaɗa magana akan su ba saboda sanannu ne mun yi magana akan su aksar min marra su ne dai albasar shi ne gani kenan a sam'u da ji allamsu shi ne shi ne feeling flesh kenan tabuwa tabawa a ji a jikinka a taba ka da kuma kalmustafa bil khawasil khamsi bi shammi aw da kuma shinshina a gani so da kuma dandano kaga guda biyar kenan muna da ashammu da azzauqu da as-sam'u da albasaru da allamasu wayanda suna ake kira alhawas alhams al-zahira sense organs din guda biyar da suke zahiri ne su kowa da kowa matakan yana da rai a cikin shi to yana da shu'uri da wayannan hawas din tayyib menene shartin idraki na waɗannan hawas din menene sharadin da zai sa mutum ya iya riskan abu ta hanyar waɗannan abubuwa guda biyar akwai sharuɗa guda biyu idan ba su tawaffaru ba yani idan ba su haɗu ba mutum ba zai iya riskan abu da idan shi ba ba zai iya ganin abu ba ko kuma ba zai iya jin abu ba ko kuma ba zai iya dandanan abu ba ko kuma ba zai iya filin wani abu a jikin shi ba ko kuma ba zai iya shinshiran wani abu ta hancinsa ba idan waɗannan sharuɗa biyun ba su haɗu ba mutum ba zai iya waɗannan abubuwan ba ba zai iya riskan ilimi da ta hanyar waɗannan sense organs ɗin guda biyar ba waɗannan sharuɗa biyun shine ko in ce su ne a wato salamatul hassa shi organ ɗin da za ka yi idrakin da shi da za ka riske abu da shi ya zama salimi ne ko salimi ne ba shi da matsala misali yanzu nan organs ɗin da ake riskan gani da shi ido ne to sharaɗin ido ya riski gani shine ido ya zama bai da matsala ba ramadu ba ne ba makaho ba ne kuma ba wai an cire mishi ido ba ne ba shi da wani matsalan ido matakan wannan organ ɗin da za ka yi amfani da shi wurin idrakin wani abu yana da matsala to wannan idrakin wani abu da wannan organ din ba zai yiwu ba ko ba haka ba idan maganar samu ne na ji to wani wani wani part of the body ake ji da shi da kunne ne to kenan sharadin da zai sa mutum ya ji abu da kunnen shi ya zama kunnen shi bai da matsala kenan ya zama menene ba ba kurma bane an fahimta ko yanzu da misali shinshina an gane zan mutum ya zama yani ta hanyar inda ake cincinan abu ta hanci ne ko amma kila idan yana mura mai tsanani zai zama ma bai cincinan wani abu kenan akwai dan matsala a hancin shi lokacin da yake aka arzo mishi da abin da zai shinshina din kenan sharadi na idraki da waɗannan alhawas alhams din shine zama alhawas din alhams din salimai ne ba su da matsala in suna da matsala ba zai yi kai idraki ba in mutum makaho ne ba zai yi gani ba ba zai ce maka ga zai can zaune ba saboda bai gani da ido an fahimta sannan kuma ba zai yiwu ya ce maka cewa ai naji wani da naji muryan wani da za a waje kuma gashi kurma ba to dole ya zama mene ya zama wayannan hawasin ba su da matsala sharadi na farko kenan sharadi na biyu kuma ya zama wujud al-mahsusi tahta da'iratil hissi sai ya zama abin nan da zai rizka din nan ya zama gashi nan a gaban a alhassa din da yake ihsasi da shi yani wujudul mahsud ya zama abin nan din nan da nace na gani din nan yana ta hanyar da ko ta bigirin da ido na zai riske shi mun yarda ido na bai da matsala ina gani to amma abin nan da nake cewa na gani din nan idan ba wai yana a gaba na bane da zan iya gano shi da ido na ko zan iya hango shi daga nisa da ido na ba ba zai yiwu in ce na gan shi ba na haka sharadi na biyu ya zama cewa abin nan da kake da'awan ka rizke shi ta hanyar wannan organs din guda biyar ya zama abin yana a ta daidai inda organs din zai iya rizkan shi idan ka ce wai na ga zaidu to ana kan sharadi biyu tukunna kafin a gaskata ganin ka da zaidu ya zama cewa idon naka bai da matsala kuma zaidu din yana a daidai inda zai yiwu ka gan shi din kana a Najeriya zaidu yana China amma kai ba makaho bane mun yadda to amma ka zo ka ce mana ai na ga zaidu dazu to wannan ƙarya ne ba zai taɓa yiwu kaga zai yana China kai kana Najeriya ba ba magana video calls muke yi ba fa ba ka ce wai a ta video call ne duk waɗannan tasawurat din ba su muke magana anan ba ko kuma ka ce a ai ka gan shi ta gaibu ko kuma ai maka kashafi duk waɗannan ba su muke magana ba muna magana alhawasul hans az-zahira muka ce ai magana akan zahiri abinda al'ada ke tafiya akai mutum yana China ba zai yiwu zaidu ka ce ka gan shi yana China ba kuma kana Najeriya ba ko da ko kana da ido kana gani saboda zaidu baya a bigirin da zai yi ka ganshi kenan sharadi na biyu cikin sharuɗan idraki da ido bai haɗu ba kenan baka ga zaidu ba ƙarya kace yi amma ka ce a'a ɗaza ina tsaye a waje na ga zaidu ya wuce ko na hango zaidu daga nisa yawwa a nan za mu gaskata ka da sharaɗi biyu ɗin ya zama cewa eh tabbas zaidu yana a daidai inda zai yi idon ka ya riske shi ya ganshi sannan kuma idon ka bai da matsala amma ka ce na ga zaidu ya wuce kuma idan kana da matsala misali mutum makaho ne kaga za ce wannan ƙarya ne kenan dole sai sharadi biyun nan ya ya afku tukunna ya zama hasan ba shi da matsala abin riskan bai da matsala sannan kuma abin da aka riska din yana daidai inda zai yi a riske shi da abin da aka riske shi da shi ko misali a as-sam'u mutum ya ce maka ai na ji muryar wani a waje alhali walidin da yake cewa ya ji muryar shi ya mutu ma tun sati uku da suka wuce ka ƙarya ne ba zai yiwu ya ji muryar shi bayan ya mutu ba saboda ba shi nan a inda zai yiwu a ji muryar shi yanzu kuma ya ce a'a shi ya ji shi ne wato ta gaibu a yi masa wani kashafi duk waɗannan ba su wani abin da ake magana akai ba wannan kuma ana kira waɗannan khawariqul ada mu muna magana akan ma tajri alaihi al'adatu ne abinda al'ada ke tafiya a kansa al'ada na duniya da kaunu gaba ɗaya da universe yadda take tafiya akai ba wai ana magana akan abin da ke mawara algaibi ba ko abin da yake khawariqul ada ba to kaga zai zama ƙarya kenan bai ji muryar shi ba saboda wani din da yake magana akan shi ya mutu ko ya ce wai ai abinci kaza na da daɗi to mun ji ba shi da matsalan harshe harshen shi ba an yanke mai harshe bane kuma ba wai yana zazzabi bane ko ba ka ba kad yunkiru lafamu tamul ma'i min saqami ko a katon zan mutum bai jin daɗi idan ka bashi abu mai daɗi ba zai ji daɗin shi ba zai ce maka bai da daɗi ne ka bashi alewa ya sha ko ka bashi alkaki duk zai ce maka abin nan na da ɗaci saboda mai harshen shi na da matsala ko to amma a ce harshen shi bai da matsala lafiyar shi kalau kuma ba wai an yanke mishi harshe ba ne sai yake ce maka kaza na da daɗi to za mu gaskata shi da sharaɗi ɗaya ya zama abin nan ya ɗanɗana shi amma ga tukunyan miyan can shi kuma ga shi zaune can sai yake ce maka ai miyan can na da daɗi na ɗanɗana za mu ce ƙarya kake yi afuwan ya ce wai yana da daɗi za mu ce ƙarya nake ya kai kasan yana da daɗi kuma baka ɗanɗana ba saboda ai ba mu ganka kana ɗanɗanawa ba ya ce a'a ai daga jin ƙanshin shi ka san zai daɗi zai mu ce to wannan kuma ba mu san shi ba saboda mu san inda ake sanin daɗin abu ta kanshi ba ana sanin daɗin abu ta harshe ne ko kenan dole sai ya ɗauki miyan ya ɗanɗana tukunna ya ce mana kuma ya zama kuma yana da lafiya lafiyan shi lau harshen shi bai da matsala sai mu ce wai to abinda ka ɗanɗana din nan daidai ne gaskiya ne an fahimta to waɗannan ake nufi da mene alhawasul hamsu zahira da kuma sharuɗan idraki da su wanda za ka rasa sharaɗi guda ɗaya cikin biyun nan ba za a gaskata shi akan abin da ya ce ya riska ɗin nan da waɗannan abubuwa guda biyar ɗin ba a taib wannan kenan so akwai wata ƙadiyya yar ƙarama haka wato malamai ulama'ul kalam malaman ilmu tauhid suna kawo shi shine shin waɗannan sense organs ɗin guda biyar su suke rizkan abu da muke rizka da su ko ku akwai wani abu daban ba su ba yake rizkan wannan abu almazhabul ash'ari mazhabin al-Imam al-Ash'ari ya tafi akan la waɗannan abubuwan duka gaba daya ganin nan da muke yi ba ido bane ke gani fil haqiqa jin nan da muke ji ba kunne bane ke ji shinshinan nan ba hanci bane ko dandanan nan ba harshe bane yace wai akwai wani abin da shine al-aqlu shine kwakwalwa can ciki ko annafsu wasu suke kiran shi suna kiran shi al'aqlu suna kiran shi kuma annafsu sun ce wannan nafsu din ko wannan al'aqlu din shine ke riskan duk waɗannan abubuwan ko sai ka ce maka misali sai ka ga mutum yana kallon ka amma kuma abin mamaki sai ka ga baya ganin ka gaba ɗaya saboda hankalin shi bai tare da kai ko ba haka ba misali yanzu ka zo ka bi gaban wani babba ko wani babban malami ka wuce shi baka gaishe shi ba misali shi zai ta ganin ka kuma kana kallon shi gashi kana kallon shi amma shi zai ta ganin gashi wani yazo ya wuce gaba na bai gaida ni ba bai gaida bai gaishe ni ba misali kaga zai fi shi misali ko to sai zai ga kira ka ce maka ah wani kai ka gani zaune da zo ka kura min ido kana wani kallo na ko gaisuwa ba za ka baka iya baka iya gaisuwa ba suka ce mishi wallahi tallahi kawai bani tare da kai lokacin gaba ɗaya ma ban san kana gaba na ba kuma gaskiya ne lokacin hankalinka na can wani wuri daban duk da ga idan ka nan akan shi kana kallon shi amma baka ganin shi kenan ashe ganin ba ido bane ke yi wani abu ne daban ke yin shi shine kwakwalwa ko ba haka ba wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun gashi suna kallon ka amma ba su ganin ka kenan ashe ba ido bane ke ke gani wani abu ne daban ke gani inji Abu al-Hasan al-Ash'ari ko ba haka ba sun ce wannan abu shine al-aqlu ko sai yi wakila yanzu nan kana jin ana magana bu amma idan gashi nan ta kunninka yana magana can sai ka dago ka ce ah me kafa me kake cewa ma dazu wallahi bin tare da kai kenan ga kunnin ga kuma sautin kana ji amma baka gane me yake cewa saboda baka tare da shi ashe kenan kwakwalwa ne ke riskar abu ba kunni ba ko a wannan mazhaban ne suka gina cewa kenan zai yuyu Allah ya halicci gani ya aje ya sa a kunni ya zama kunni ne ke gani ido ne ke ji saboda dama ido da ji su wasu wasila ne na isar da saƙon gani misali ido wasila ne na isar da saƙon gani zuwa ga kwakwalwa kunne wasila ce ta isar da saƙon ji zuwa ga kwakwalwa amma ba su ne ke ji din ba to kaga yanzu su wasila ne ba matsala Allah ya maida wasilan ji ya zama ido wasilan gani ya zama kunne ya zama mutane na gani ta kunne kuma suna ji ta ta ido a zaman Abu Hassan al-Ash'ari wannan haka ne kuma suna masalawa da faɗin manzala sallallahu alaihi wasallam gashi na hadisin Bukhari ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wa sahabbai su su daidaita sahu yana gaban su yana ga musu su daidaita sahu fa inni arakum min wara'i zahri kama arakum min amami la yakhfa alayya khushu'akum wala ruku'akum ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku jara sahu kuna bayana amma ku jara sahu saboda ni ina ganin ku ta bayana yadda nake ganin ku a gabana to sai sai suka ce wai to kaga kenan ashe ba ido bane ke gani tunda yana iya ganin su ta baya kuma idonsa ba baya yake ba kenan a sha wani abin da ke gani ba ido ba shi ido kawai hanya ne na isar da sakon gani zuwa ga abin nan da ke gani ina fata mun fahimci wannan nuktar to wannan dai mas'ala ce extra dan haka da ta shafi alhawasul khawas alhams az-zahira din tayyib sai mu shiga mawdu'in namu shine alhawasul khams al-batina su din ma guda biyar ne akwai abin da ake kira al-qu al-hissul mushtarak da kuma al-mutakhayyila da kuma al-mutawahhima da kuma al-hafiza da al-mutasawwira wasu kuma suna kiran shi al-mutafakkira wayannan sune ake kira al-khuwa al-khams sune guda biyar al-batina sune abin riskan abubuwa ta batini ta ciki ba ta waje ba ba su ido da sauransu ba a'a wannan a ciki yake to mu bi juna a sannu sai mu fahimce su guda biyar din a nan za mu iya fito da wanne ne ke jiran tukunna sai da ilmul mantiq za a iya aiwatar da shi ta hanyar da ya kamata a yi applicative din applicating din shi ta hanyar da ya kamata na farko alhisul mushtarak yanda muka faɗa ɗazu a shi rizkan nan da muke magana a kai wa'annan alhawas din guda biyar na zahiri su hanyoyi ne na isar da sakon wa'annan abin da suka riska zuwa ga abin nan da ke riskan su fil haqiqati suna kiran shi alhisul mushtarak shine akwai wani abu guda ɗaya shi ne sarki idan ido ya je ya riske abu sai ya isar masa da saƙo sai a gani da shi idan kunne ya yi ya isar masa da saƙo harshe yayi hanci yayi duk su yi nasu su isar masa da sako amma shi din guda ɗaya ne shi mazaunin sa ɗaya ne a kwakwalwar mutum shi ne ake isar masa da sakon abinda a san organs din zahiri guda biyar din da suka ɗibo in suka ɗibo sai su bashi sai zama shi ne ake isarwa sakon eh na hango mota idon sai ya ga mota to idon sai isar da sakon hoton motan ya miƙa wa wannan kwakwalwan nan sai ya rike hoton motan a kwakwalwan sai zama ya riske shi bayan da idon ya isar masa da sakon abin an fahimci wannan nuktar to wannan kwakwalwan nan da ke riskan abin nan gaba ɗaya da a sense organs din zahiri guda biyar suke bayarwa ana kiran shi alhissul mushtarak yani hissu almushtarak inda alhawas alhams gaba ɗaya suka haɗu suke isar da sako post office din da suke suke suke isar da sakon su aje sakon a ciki shi a kwakwalwa yake a dimag yake to idan mutum ya rici abu ta wayannan hanyoyi guda biyar na zahiri bayan sun isar da sakon abin da suka riska ga kwakwalwar nan da ke riska fil hakika to akwai wani abin da suke kira alquwal mutahayyila shi wannan kuma kowa wannan kowa kwakwalwan a cikin kai yake shi ma suna nan kwakwalwan nan a cikin kan mutum suke a dimag din mutum yake to shi wannan kwakwalwan mutahayyila shi aikin shi shine Allah subhanahu wataala Allahu akbar wato Allah subhanahu wataala yadda ya nazzama khalqul insan fa tabarakallahu ahsanul khaliqin a cikin kwakwalwar mutum abubuwan nan suke gaba ɗaya fa kuma kowanne na da aikin shi kaga shi alhisul mushtarak din nan shi shi ne ake isarwa sakon abinda alhawasu zahira suka ɗibo sai su kai mishi sai ya aje sai su kai mishi sai ya rizka to shi aikin shi shine ya rizki abinda aka iso masa da shi sannan akwai wani alquwa mutahayyila shi ma a cikin kwakwalwa yake shi aikin shi shine yayi yayi ijiyan waɗannan abin da alhisul mushtarak ya riska shi ajiyan su yake ko sai ya ijiyan su a kwakwalwar sai zaman kowane lokaci mutum ya tashi sai ya tuna da abin nan da ya riska misali ka fito waje sai ga kaga sai ga ka ka hango raƙumi ka zo wucewa sai ka ga raƙumi kaga idan naka da muka faɗa shi wasila ne sai ya ɗauki hoton raƙumin sai isar da saƙon hoton zuwa ga al'aqlu sai al'aqlu ya rizki al'aqlu din da muke cewa al-hisul mushtarak sai ya rizki hoton raƙumi to in ya rizki hoton raƙumi sai alquwal mutahayyila yayi ijiyan hoton a kwakwalwanka ta hanyar da idan raƙumin ya bar gabanka zaka iya kana tuno da hoton raƙumin a kwakwalwanka bayan da raƙumin baya a gabanka wannan aikin wane aikin alkuwal mutahayyila ne shi alkuwal mutahayyila aikin shi shine yayi ijiyan abinda abinda alhisul mushtarak ya rizka masa ta hanyar da idan abin ma da ka rizkan baya gaban ka kuma zaka iya kana ta sawwara hoton abin da ka rizka a kwakwalwanka har abada to wannan uwal mutahayyila din mutun da dabba sun hada akan shi suna da shi ko shine yahtafidu bi suratil mahsusati ba'da khurujil mahsusati ta da'iratil hissi shi kaman wani hoto ne kaman wani photographer photograph ne ka gani in ka dauki hoton ka kai miki sai ya ije a wurin sa sai zama duk sanda ka so ka tuna da raƙumi ya yake ya sakalin shi ko ba haka ba mm ko da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ilal jibali kayfa wa ilal ibli kayfa khuliqat ko Allah yake cewa ba su duba zuwa ga iblis zuwa ga raƙumi yadda aka halice shi misali lokacin da Allah ya saukar da ayan nan ya zama cewa lokacin da Allah ya saukar da ayan nan kai ba raƙumi a gabanka amma jiya da safe ka ga raƙumi jiya da safe mene ka ga raƙumi sai yau ka zo ka ji ana karanta wannan suran afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ah sai ka tuna da wannan raƙumin da ka gani jiya sai ka fara Allahu akbar gashi nan ga yadda raƙumi yake ga halittar shi sai ka fara inda kake ba wai sai da ka tashi ka je ka kalli raƙumi kuma ba a'a hoton nan da alquwal mutakhayyila ya ije maka a kwakwalwanka da shi zaka yi ta amfani kana sawwara yadda raƙumi yake ba tare da sai ka je ka dauko raƙumin ka ƙara ganin shi na biyu ba a'a akwai kwakwalwan da ke maka ijiyan duk abin da ka gani kuma muna aiki da wannan duk kullun a cikin rayuwarmu ba mu lura da shi ne akwai wani da ke aikin ijiya طيب wannan kenan wannan shi yasa zai zaka ga cewa ka kawo dabba abinci ran farko ranan farko in ka kawo dabba ko rago ko wani abu abinci sai kaga sai ya shinshina tukunna ka kawo musu dusa ko kawo mishi ganye sai ga ya shin na tukunna ka san me yake son yayi yana son yau din nan da yake ranar farko ne da zai ga wannan abincin yayi idrakin shi ta hanyar organs din shin shina ta hanci to kaga hanci zai dauki abin da ya shin shine ya isar da shi zuwa ga wannan kwakwalwar da muka ce shi yake idraki fil haqiqa sai ya idraki sai ya ji shi oh yes da kyau sai ya sa harshe ya dandana in ya dandana sai ya ji dadin to in ya ji dadin in ka kawo mishi abinci irin wannan na jiyan gobe yana sa harshe kawai ci zai kai tsaye ba zai cinshina ba kuma saboda me kwakwalon shi ya riga ya ajiye mishi hoton abin wani ma ba zai cinshina ba ba zai ɗanɗana ba kuma saboda me yana ganin hoton kawai ya riga ya san wannan a wannan irin abincin jiya ne irin abincin jiya ne saboda hoton na kwakwalwa na har yanzu na ina gani na san daɗin shi kuma na san yadda kancin shi yake ba sai na ƙara maimaita sinshinawa ko na ƙara maimaita ɗanɗanawa ba kawai zai ga ya kama ci amma ran da za kawo mishi sabon abinci sai ka ga ya ƙara wannan aikin kuma na sinshinawa da ɗanɗanawa har sai idan ya isar da abun zuwa ga kwakwalwa sai kwakwalwa ya isar da shi zuwa ga alkuwal mutakhayyila alkuwal mutakhayyila ya yayi ijiyan shi to shi kenan sai zama hoton abin da ɗanɗanon abin duk suna kwakwalwan shi yanzu duk yanda aka kawo mishi kuma zai ci shi ba sai ya ƙara maimaita ɗanɗanawa ba to alƙuwal mutahayyila kaman banki ne shi ijiyan mene ijiyan duk abin da sense organs din zahiri suka riska yake yi ta hanyar da ko da abubuwan da kaka riska da sense organs din ba su gaban ka kuma za ka ci gaba da iya kawo hotunan su a kwakwalwanka kana duba su ka gani alhawasul batina guda biyu na ukun su shine alquwal almutawahhima wannan kuma ba shi da alaka da abubuwan da suke zahiri ake ganin su ko ake riskansu yana da alaƙa ne da ma'ani da abubuwa ma'anawiya abubuwa da ba a ganin su abubuwa ma'anawiya imaginations haka kaga wasu abubuwa ba a ganin su amma ana feeling din su ne ana sanin su ne a ma'ana ba a zahiri ba kamar misali kiyayya soyayya ka gane fishi yunwa da sauran irin waɗannan abubuwan wasu abubuwa ne ba a ganin su a waje ba a ganin su a ido ba a ganin su ana jin su a jiki ne ko ba haka ba to akwai wani kuwa a cikin kwakwalwar mutum da ke jin waɗannan abubuwan ana cin shi alkuwar mutawahima shi yudrikul ma'ani la yudrikul hawa aw al mahsusat afwan yudrikul ma'ani ko idan mutum ya maka kyauta ko ba haka ba idan maka kyautan dukiya da kuɗi da kaza ko wane na karantar da kai ilimi ko ko wacce sai zaka aura kana son ta to idan mutum ya kasance waɗannan abubuwan sun tattaru sai ya zama yana da shu'uri da ji a jikin shi na soyayya ga waɗannan mutanen wanda ya mishi kyautatawa sai ga yana son shi an fahimta to idrakin wannan soyayyan da yayi da wannan alquwal mutawahhima yayi shi saboda shi soyayya ma'ana ne ba zahiri ba ana feeling din shi ne to kuma feeling din nan akwai wani abu a kwakwalwan da ke yin shi yanda wani abu a kwakwalwa yana nan yana idrakil hassa abubuwan da ake ganin su zahiri akwai wani abu kuma shi yana idrakin abubuwan da ba a ganin su zahiri ne shi ake cewa alquwal mutawahhima sai kaga yayi idrakin a abubuwan nan gaba daya an fahimta na ma'ani sai ka ji yana jin yana son abin ko yana kin abin saboda wani abu da ya yi ya bashi haushi misali so sai kuma akwai alquwal mutakhayyila alquwa alhafiza alquwa alhafiza din nan shi kuma yanda alquwal mutakhayyila ke ijiyan abin da aka riska cikin mahsusat shi alquwal hafiza shi kuma yana ijiyan abin da aka riska cikin ma'ani ne ko ba haka ba zaidu ya maka kyautan abubuwa sai ka fara son shi to sai ya zama duk sanda ka ƙara ganin zaidu zaka dinga tunawa da ma'anin soyayya kuma ko zaidu baya gabanka zaka ita jin kana son shi ko da ko bai gabanka ko ba haka ba kana son wacce yarinyar kaga ran da ka fara haduwa da ita ka ji kana son ta wannan da wannan alkuwal mutawahhima ne to bayan da ta bar gabanka zaka ci gaba da jin kana son ta duk da ba ta gabanka a lokacin to abin da yayi ijiyan wannan soyayyan a zuciyanka ana kiran shi alquwal hafiza yanda abin da ke ijiyan hoton abin da ka dauka a zahiri ana kiranta alquwal mutahayyila sannan kuma akwai alquwa almutafakkira kuma waɗannan guda biyun gaba ɗaya da muka faɗa ɗazu ko guda hudun gaba ɗaya da dabba da mutum suna ishtiraki cikin su shi zaka kare ya san shugaban shi ya san masoyin shi ya san kuma makiyin shi ko da ko waɗannan ba su gaban shi zai ta jin kiyayyen su ce sa da ya zara ya gansu zai fara haushi da zara ya ga masoyin shi kuma mai gidan shi kenan zai fara zuwa yana lallaban shi da sauransu so za mu yi magana akan alkuwa al mutafakkira sati mai zuwa insha Allah wanda shine inda za mu yi magana akan alaƙar shi da mantiq wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh